ya shiga mata to a tafiloli guda takwas na baitin nan guda nawa aka samu hablu ya shiga musu ko ko gaba ɗaya takwas ɗin ba wanda aka yi wa hablu
ta wa battakat mutafilun tabila ta farko hablu ya shiga mata ko wa battakat an wannan kad an wan kad an wannan fa'ilun wannan bai shiga mata ba mawar muman wannan ma ya shiga ko ma'al manna ma'al wannan daman wajibi ne ya shiga hablu ita ma ya shiga mata luzumi luzumi fim luzumi fim mutafilun shi ma ya shiga mata ko luzumifin sai rurbihi fa'ilun ita bai shiga mata ba wajallamis mutafilun ita ma habni ya shiga mata ko lijala fa'ilun ita ma habni ya shiga mata a damar rarbin mahabuni ne wannan to alhamdulahi Allah ba وزرت وأجى كرهم به وأما زم وسحى مل أي زملا حبت وزرت وأجى كرهم به وأما زم وسحى مل أي زملا حبت وزرت حبت وزرت وأجى كرهم به وأما زم وصحى مل أي زملا هبت وزرت وأجى كرهم به وأما زم وصحى مل أي زملا
a cikin wato ana bayani a kan fi'ilai wanda yake suka zo bisa awon fa'ala gashi kuma lazimai gashi mura'afai ne gashi kuma lazimai amma tare da haka murari in su ya zo bisa ya ulu wato ya zamo ya bauɗe daga tsari kenan a ajiya an faɗi guda biyu filan nan ibnu malik ya kawo guda 28 ne ya kawo guda 28 ne a nan amma malamai sun ƙara bibiya sun gano wasu guda goma sha takwas ɗin wanda su ma dai hukuncin su haka ne shi yasa gaba ɗayansu arba'in da shida ne to ajiya an kawo guda biyu an kawo marra an kawo jalla mai ma'anar jala to a wannan baitin kuma an kawo wato guda tara ne ko ya ce habbat yana daga filan da suke zuwa sabanin tsari habbatin rehu ta hubbu habbatin rehu lazimi ne kiyasinsa da ake zai zo bisa tsari sai a ce ta hibbu amma ba haka kuma aka ji ba ta hubbu ake ji wazarar aka da zarar da rezo iska ta sheke abu ta zoro ake cewa wa ajja haka nan ajja zalimu da alifi da alhamza a kai ajja zalimu namijin jimina ya yi kuka ai sawwata ya ujju ake cewa haka nan ajjatin rehu iska ta zamo tana ƙugi saboda tasowata ko ajjatin naro wuta tana ƙugi saboda tsananin cinta ta ujju ake cewa duk murari'in wannan shi ya fita daga tsari ajjaz zalimu lazimi ne gashi mura'afi fa'ala ce hakkinsa murari'in ya zo bisa ya ijju amma ba a ji haka ba ya ujju aka ji haka nan ajjatin naro to wa karra haka nan karra alaihi bi ma'ana raja'a ya dawo kansa ya kurro ake cewa shi ma sai hammadihi ya yi nufin kama shi ko ya yi nufinsa sai ma'ana kasada ya hummu shi ma ake cewa a murari'in sabanin kiyasi wa anna haka nan anna ya daga ya ummu amman naftu sorry ya daga ko amma hasan dan doki ya fara girma ya ummu shi ma ake fada sabanin kiyasi wa amma zamma haka nan zamma zamma ya haɗe waje ɗaya ya zummu ake cewa ba ya zummu ba kiyasinsa a ce zamma wata haka nan sahal madaru ya suhu aka ji ana faɗa kiyasinsa a ce ya suhu amma ba haka aka ji ba malla haka nan malla ai zamala imanai ya sauri to ya mullu aka yi faɗa ya mullu malla akwai malla na ya ƙosa akwai malla ne ma'anar ya yi sauri akwai malla da ma'anar ya ɗau gurasa ko abin da ya kama da ita ya sa a wajen gashi tandero ya sa a cikin tandero mallal hurza to wannan an ce ya mullu ai ya zo daidai da kiyasi tunda muta'addi ne amma wannan malla ne ma'anar zamala ai asra'a to shine lazimi to shi a cikinsa da ake cewa ya mullu shi ne aka ce ya fita daga tsari akwai malla ya mallu na ya kosa shi wannan malla din ba fa'ala ba ce malila ne asali ya mlalu shi yasa ake cewa ya mallu ya mallu a murari malla shi yasa idan da za ka dangana ga lamirin rafa'a sai ka bayyana cewa da kasarar ne malilfu malilfu za ka ce ba malalfu ba amma kamar wannan na gaggawa malalfu za ka ce malaltu a mullu a to wannan kenan wannan baitin kenan sai mu sake ne na sashen sosai shi yasa sai an zan da yake ya kai muhimmancin wannan tasarifi shi ke gaba da kowanne tunda yadda aka faɗa matsayinsa dangane da ilimi kamar uwa yake an san ko matsayin uwa in babu ita babu in babu ita babu ta to duk sauran ilimai kamar ya'ya suke ga tasirifi in ba a tabbatar da tasirifi ba ba a tabbatar da su ba ummul ulumi in abiha arhamu annahawi wasu ma'u zaini a kawamu gashi kuma yana da taushi ko sai dai kin yawa ake ko wa alla lam an wasaraha shakka abba wa shadda ay ada shakka khasha galla ay dahala وأن لمعا وصوتا شك أب وشد أي أدى شك خش قل أي دهلا وأن لمعا وصوتا شك أب وصرخا وصرخا وأتبع وصوتا نشكو وصرخا وأن لمعا وصرخا شك أب وشد أي أدى شك حشا قل أي دهلا و nan sautin ya samu koko to kowanne dai ya yi an an ce sarhan din an an sa sarhan din ya yi saf cewa akwai nusa guda biyu ko kowanne a ciki ya yi da sarfu din sauti ne sauti ya fi umumi daga sarfu sarfu muryar da take ta kuka ko ta neman taimako sauti ko duk murya ma ko amma duk ɗaya ya kusan duk ɗaya ne da ɗaya ya fi umumi ɗaya ya ɗau hususi ne وألا لم أن وصرها شك أب وشد أي أدى شك خشى قل أي دهلا وألا لم أن وصوتا شك شك أب شد وشد أي أدى شك خشى قل أي دهلا وألا لم أن وصوتا شك أب وشد أي أدى شك خشى قل أي دهلا kan fa'ala mura'afa wadda take lazima wadda takan zo saɓanin tsari tana zuwa gaba ɗaya saɓanin tsari ba ta da fuska biyu an faɗa cewa a wannan littafin ya kai guda 28 ko da yake malamai sun bibiya sun ƙara wasu 18 ɗin a kai ta zaro 46 to a baya dai 28 ɗin da shi ya kawo mun faɗi guda 11 ko a baiti na farko an faɗi guda biyu fil wurdihi wa jalla mislu jalla a baiti ne rinsa an faɗi wajen guda tara ya zama sha ɗaya to a wannan baitin kuma ya ƙara kawo guda bakwai ya ƙara kawo guda bakwai ya ce wa Allah haka nan kuma Allah Allah saifu ya ullu Allah da alhamza alif ne ake masa alhamza in za a rubuta murari in ya ullu alhamza sai a yi ta akan wawi tunda ta zo da ramma ne da ka'ida sai alhamza a murari in akan wawi eh shi yasa za a rubuta ya a rubuta waw sannan lam arato amma wawu sai a yi masa alhamza akai Allah ya ullu Allah saifu ya ullu bi ma'ana lama'a takobi yayi walqiya yayi haske hakanan kuma wato allal mariru mara lafiya ya yi kuka ko ya yi nishi shine wa sarhan ko wa sautan yanda yake a wata nusa to shi ma dai da ullu ake cewa wannan ibn malik haka ya kawo a nan haka ya kawo a tafsir amma mai kamus fayruz abadi yace shi Allah na haske yana zuwa ne da fuska biyu yace ana cewa ya ullu ko ya illu shi ko Allah na nishi ko na kuka yana zuwa ne da kasara sai ya zama shi mai kamus ya saba da yadda ibnu malik ya kawo su a duk gurare biyu khalafa fil wajhaini ya saba da yadda shi ibnu malik ya kawo a waje biyu ibnu malik ya riga mai kamus ibnu malik ya wafati 600 ne da 72 shi ko mai kamus 829 ehe shi ya sa tsakanin su da yar tazara ko bayan wafatin shi ibn malik kafin a haifi shi mai kamu da aka yi fiye da shekara ɗari an samu ko akalla ko bai kai shekara ɗari ba wato ya kusa an samu shekaru da dama dai kafin haihuwar shi mai kamus to shi mai kamus ya kawo su da fuska biyu cewa allah na haske yana zuwa da fuska biyu allah na kuka yana zuwa da kasara ne wa shakka haka nan shakka fil amri ya shukku ake cewa a murari shakka fil amri ya yi kokonto a lamari ya shukku ake cewa abba haka nan abba abba rajulu da alhamza alif ne ake masa alhamza a sama sai ba ne shadda abba abba wato abba rajulu mutum ya yi tanadi ta hayya'a لشيء ما وتهيأ للسفر يا إسالة بنت فيه ولما جئت تأثرمتم ولم أثرمكم وكسارم أخ قد دوا كشا وأب ليسهب سرمتم ولم أثرمكم وكسارم أخ قد دوا كشا وأب ليسهب كوكو ينكي من إذا ينكي مكبا ai da man duk uwa duk uwan da yake ya kauma da fuska yana tana da rabuwa da kai ai kamar ya gama yanke ma ne kamar ya gama yanke ma ne to wa abba abba shi ma haka yake zuwa wa shadda sai kuma shadda shadda ne ma'anar ada ya yi gudu ya yi gudu ana cewa shadda ya yi gudu kama faɗin nadiga ko da yake shi masdarin ya kawo yake cewa idza jahadatu shadda jadda wa in wanatta ka sala lawalin wala mutakhazili idza jahadatu adwa shadda wa in wanatta takasala lawanin wala mutahazilu ana cewa shadda shaddan yayi gudu gudu idza jahadatu al-adwa in ta nuna masa kai matuka a wajen gudu ita matar jakin jakar ta jeje shadda shi ma namijin sai ya kara ruwan jadda sai ya kara kokari sai ya kara kokari sai ya tadda ita ba zai bari ta tsere masa ba wa in wannan in ko sai kasala ba ta iya tafiya a guje ta kasala shi ma sai ya koma tafiya a hankali lawanin ba wai dan ya gajiya ba wala muta hazilu ba kuma dan ya batta ba ba dan ya batta ba to sai kuma shakka shakka ya shukko ake cewa shakka alaihi al'amru ya shukko ya shukko ake cewa ba shakka na ya tsaga ba na ya wahala shakka alaihi al'amru ya shukko ake cewa wancan ma gane akwai na shaddal mata'a shi wannan muta'addi ne eh muta'addi ne shadda ce wannan fa'ala ce mura'afa ne ta'adda ba akan ta ake magana ba sai kuma wato bayan shakka sai hasha hasha hasha fil amri ya shiga a cikin lamari ya hushu yana shiga sai kuma galla galla shi ma dai ma'anarsa ya shiga cikin lamari ya gullu a shi ne fassara su su bin yace ai dahala ma'anar hashadin da gallan a nan ya shiga murarinsu yana zuwa bisa ya ulu za a ce ya hushu a ce kuma ya gullu wanda duk sun fita daga kiyasi a gallan mata'a wannan shi muta addini shi yasa a ce ya gullu shi daman ya zo bisa kiyasi ne gallan mata'a ba lazimi bane dan murarinsu an ce ya gullu wannan ya zo daidai da kiyasi wannan dai kenan an faɗi fi'ilai guda bakwai akwai Allah daga Allah sai shakka sai kuma abba sai shadda sai shakka sai hasha sai galla filai uku bakwai aka faɗa a wannan mahaɗa da sha ɗayan baya muna da sha takwas ya rage goma a cikin wanda shi ya kawo ya rage guda goma kenan a cikin wanda shi ya kawo wannan baitin kenan dai sai sun sake قم عليه الليل جن ورش المزن دش وصلى أكله سللا وكش قوم عليه الليل جن ودش ورش المزن دش وسلى أكله سللا وكش قوم عليه الليل جن ورش المزن دش وسلى أكله سللا وكش قوم ور... آه وكش قوم عليه الليل جن ورش المزن دش وسلى أكله سللا فدرت إلى أن سكنزو دقباب فعلا wanda suke mura'afai lazumai wanda suka zo saɓanin tsari suke zuwa saɓanin tsari kawai an faɗa cewa zai kawo filai ishirin da takwas ne a baya mun yi guda goma sha takwas ko baiti na farko an faɗi guda biyu baiti domin su an faɗi tara baiti da muka karanta jiya kuma an faɗi guda bakwai muna da sha takwas kenan saura guda goma to a wannan kuma ya kawo guda biyar ko wa kashe ƙaumun yace yana daga fi'ilan da yake sun zo musu sabanin tsari kashal qaumu ma'ana kashal qaumu mutane da suna cikin wuya amma sun samu fita sun fita daga wuya hasunat haluhum ba'da bu'sin hasunat haluhum ba'da bu'sin halin su ya dawo ya gyaru bayan suna cikin wahala ya kushuna ake cewa shi ma ya kushuna sabanin kiyasi inda za a bi kiyasi tunda lazimi sai a ce ya kishuna amma aka ce ya kushuna hakanan kuma jannan lailu alaihi ya jullu dare ya rufe shi ya yi duhu gare shi ya jullu ake cewa sabanin kiyasi inda za a yi kiyasi sai a ce ya jullu wa rashal muzunu hakanan kuma rashal muzunu ruwa girgije ya fado da sauki wato yayyafi yayyafi ba bai zubo da yawa ba ya rushu ake cewa haka kuma tasha tashal matsar ruwan sama ya sauka kaɗan kaɗan ba da yawa ba ya dushu shi ma ake faɗa da rasha da tasha kusan duk ma'anar su ɗaya wa salla haka nan salla wanda asalinsa salala abin da yasa fito da asalinsa a nan saboda abin da yake ya samu ya shafi a araro abubuwan da sukan bijira ga mutum ko ga wani abu ba ta kasar sukan zo daga babun fa'ala ba asalin su su zo daga babun fa'ila wani lokacin kuma fa'ula ta kan tsaya matsayin fa'ila amma su zo daga babun fa'ala kaɗan ne a su zo daga babun fa'ala kaɗan ne to amma wannan ita sallah ɗin arari ne amma ya zo daga babun fa'ala shi yasa ya fito da shi yace asluhu salala asalin sa salala ayrata ma'anarsa yayi bayan gida ya yi bayan gida asalin saƙin sai zo daga babin fariha ko marira ko arija masalan wanda duk fa'ila ce abin da yake alal a'rar ma yadullu alal a'rar galibu majihi min babi fa'ila abin da yake shirewar sa abin da yakan bijiro ga mutum ko yakan bijiro ga wani abu to ya fi zuwa daga babin fa'ila ba ya zo daga babin fa'ala ba amma wannan sai ya zamo ya fita daga kiyasi ta nan ya zo a babin fa'ala sannan kuma bayan ya fita da ya ya sake fitar daga kiyasi dai inda haƙƙin samurari insa a ce ya sullu ya sullu amma aka ce ya sullu ya sullu to wannan baitin kenan ya kunshi fi'ilai guda biyar yanzu ya rage guda biyar kenan muke nema ko an faɗi wato kasha da janna da rasha da dasha da sallah a wannan baitin to sai mu sake a janna alaihin lailu ra'a kaukaban fi'ili ne wanda yake ya zo a qur'ani duka baitin ma shi ne kawai fi'ilin da yake ya zo a qur'ani ko falan ma janna alaihin lailu ra'a kaukaban shi wannan baitin a wani bahari ne yake nasir to shi ma muka duba yanzu misali a cikin zihafan da aka faɗa yanzu dai na wannan baiti na ƙarshe ba zihafin da yake shigarwa baharul basiri ko saboda an faɗi da farko maida na bakwai wanda yake a na biyar wanda yake mai wasali a mai da shi sakin sai ku abahul basiri ta filolinsa guda biyu da fa'ilun da mustafilun fa'ilun na biyar din sakini ne shi yasa tun daga nan ma bayan da za a ce asu ya shiga ita ko mustafilun ita na biyar din ne wasali ne to amma watadu na farkon watadul mazmu'u ne shi yasa bayan da za a yi asu ya shiga ko sai ne sai kabur shi kuma muna da fa'ilun na biyar wanda yake saki ne a wani a tafila amma kuma na biyar din wanda yake saki nan cikon watadul mazmu'u ne shi yasa shi ko zahati yana shiga wa sababu ne ba watadu ba shi yasa a shekaru ba zai iya shiga ba akalo shi ma ba zai shiga ba muna da biyar wanda yake muna da na biyar wanda yake mutaharriki mustafi amma kuma farkon wata dul majmu'u ne shi yasa shi ma ba inda za a iya shiga sai na bakwai kafu ita fa'ilin da mun iyaka ta biya kafu ko ya ke banta da na bakwai to shi na bakwan anan sakini ne amma shi ma tukon wata dul majmu'u ne shi yasa ba inda za a iya shiga shi yasa zai hafan da za mu iya gani a wannan sai dai habanu ta yi muga habanu ta yi muga ɗayu to wayannan guda biyun su ne za su iya shiga a wannan bahar su ne za su iya shiga a wannan baitin daga habanu sai ɗayu a ce mutaf'ilun ko a ce fa'ilun mutaf'ilun ko fa'ilun ko kuma a ce mufta'ilun mufta'ilun kenan ya kuma mufta'ilun to iyakarsu kenan ko فمتقدم هب الهسان والنفس تنكم منهل وأصفت ناقة بحلا أي راسة لدم هب الهسان والنفس تنكم منهل وأصفت ناقة بحلا أي راسة لدم هب الهسان والنفس تنكم منهل وأصفت ناقة بحلا أي راسة لدم هب الهسان ونفس كم نحل وأصفت ناقة بحلا أي راسة أي راسة لدم هب الهسان ونفس كم نحل وأصفت ناقة بحلا أي راسة لدم هب الهسان ونفس كم نحل وأصفت ناقة بحلا bayani akan fi'ilan da sukan zo daga babun fa'ala wadda take mura'afa wadda take lazima sukan zo bisa sabanin tsari a ji murari in su an ce yas'ulu an faɗi dai cewa a wannan littafin an kawo guda ishirin da takwas ne jiya wato ya rage mana guda biyar wato mun sami ishirin da uku a jiya saura guda biyar to a cikin guda biyar din a wannan baitin ya ambaci guda hudu da farko dai ya fara fassara sallah sallar din da aka faɗa a jiya yace ai rasa ma'anarsa ya fidda tarosu sallar farasu doki ya yi tarosu don abin da yasa ta fassara saboda istirazi daga sallar turaba ta wannan da ake cewa ya sullu bisa kiyasi ne tunda wannan sallar turaba ya haɗa turbaya ko ya tara turbaya waje ɗaya ko ya sheke ta wannan a shi muta'addi ne shi yasa ake ya sullu a cikinsa kiyasi ne ya zo bisa tsari ne amma wannan sallar farasu shi ne lazimi a ce ya sullo ya fita daga tsari ɗan ladamu sai kuma ɗan ladamu ɗan ladamun shi ne na ishirin da hudu ɗan ladamun jini ya zuba a banza ɗan ladamun ya ɗullu ake cewa wannan akan amfani da shi haka amma mafi yawa larabawa sun fi cewa ɗulla damu ɗulla ɗulla ɗulla damu an zub da jini banza a kawo shi mabni lil majhuli shi yasa ake sa shi a cikin fi'ilan da yake so koyaushe suna zuwa mabni ne lil majhul wanda wasu malaman suka bibiye su suka lissafa wajen guda hamsin ko wa qad ja'a fil af'ali hadha al bina'u la liman kazuhi bihi uli kazuhi bihi uli uli aj'ala yan to ya kawo su amuru sabi a wajen guda 20 da wani abu mai sharhin ko ya kara 20 da wani abu suka kai wajen guda 50 to wanda suke zuwa sun lubin su bina ilil na turu to amma kamar dai dalla an ji kaɗan daga larabawan suna cewa dalla dam ya zo mabni lil ma'alumi amma dai abin da ya fewa ya zo mabni lil majhuli to murari'insa ya dullu ake cewa sai kuma wato ai dal habbal hisanu dan doki ya tashi ya yi tsawo wa naftu ko kuma habban naftu tsiri ciyawa ta yi saurin tsawo ya hubbu ko ta hubbu ake cewa ya hubbu ya kulu ake faɗa saɓanin kiyasi saɓanin kiyasi sai kamma na halo kamma na halo da dino ya fidda kwasfassa da dino kwasfassa ta fito kamma na halin da dino kwasfassa ta fito wato inda yake yin yaya to shi ma ya kummu ake cewa ya kummu ake cewa a murari'insa wa asfatna ɗatun na ishirin da bakwai shine asfatna ɗatun taguwa ta yi kiwo bihala a wato ko da ya zamo hala'in ne kasarinsa tunda haka ya halatta da ijma'i ma da ibn malik yake faɗa wa kasur zulmaddir iraran mujma'u alaihi wal aksu bi sulfin ya kawo ko kuma ya zama halan ne wato hala wanda ake nufin abinci ciyawa hala ko abinci mai daɗi hala wanda yake shi suna ne ba mamdudi ne ba kamar na shi abdullahi a tahanisin ashirin ya turidu halan auban وفيه إخاحة تريد خلا أوبا وفيه إخاحة خلا an faɗa cewa kalma ce wanda yake takan zo suna kamar wannan hala ɗin takan zo kuma fi'ili hala ya halu ya gabata yana gabata abu ya huce yana hucewa ya takan zo kuma harafi shi yasa tana cikin irin wa wasu kalmomi su goma sha tara ko su ishirin da suka zo fi'ili su zo suna su zo harafi kuma in to kamar ita tana cikin su to wannan baitin da ke nan yanzu abin da ya rage mana a fi'ilan mu guda ɗaya ne ko shi ne kafsat kafsat kaza ehin kafsat shi ne cikon na 28 ɗin kafsatin na ɗatu kaza shi ma ma'anar su ɗaya da asfat ɗin wato ta yi kiwo ta yi kiwo ta ɓussu ake cewa kafsatin na ɗatu ta ɓussu ta wannan baitin kenan sai mu sake nune guda goma sha takwas da za a kawo wanda su suke da fuska biyu saura sha takwas ɗin da za a kawo wanda su suke da fuska biyu a wannan baitin matsalan a karatunmu na arure jihati ya zo a baitin nan wani irin jihati ne ya zo a baitin nan mu duba tafilolin nasa guda takwas mu gani tunda yana da tafila takwas ne ko yana da mustafilun guda hudu yana da fa'ilun guda hudu tafila takwas ce da shi kowace daga tafilar tasa guda takwas habanu ya iya shigan mata ita kuma a guda hudu a ciki kuma menene zai iya shigan musu ɗayu zai iya shigan musu mustafilun guda hudu amma fa'ilun ɗin su wannan zihati ɗaya ne kawai zai iya shiga musu habanu ko ita shi ko mustaqilun din ɗai zai iya shiga musu bayan nan ma zihafin da yake gwane ya iya shiga musu shine habalu mustaqilun din to yanzu misali ta fila ta farko ai rasa dan mustaqilun ita ta samu kufuta ko nadamun fa'ilun fa'ilun ita fa an samu hablu nadamun sai kuma habbal hisa mustaqilun ya ta samu kubuta ko ba zai hakan da yake ya shiga mata nu wa na habbal hisanu ai rasa dan ladamun habbal hisa nu wa na nu wa na nu wa na fa'ilun nu wa na fa'ilun shi ma an sami habanu ko a ciki daman wannan habanin wajibi ne a same shi tun da baharul basir baya zuwa tami sai dai zo wafi tun kamma naha tun kamma naha mustafilun ta sami kubuta ita ko nun wa'as nun wa'as fa'ilun ita ta samu kubuta ko sat na katun sat na katun mustaf'ilun ita ma ta sami kubuta ko bihala fa'ilun ita ma habnu ya shiga mata habanu ya shiga mata to a wannan kenan sai muka fi gaba lazar sakka za wa iwa ya haifar da asa wa hawa saldu asa to asa wasarra jadda man amila قصد كذا وإوج حيثد أس وهر السلد يا سر هدت هدت وسرت جد من عملا قصد كذا وإوج حيثد أس وهر السلد هدت وسرت جد من عملا قصر كذا وإوج حيثد أس وهر السلد هدت وسرت جد من عملا كسر كذا وإن وجهي سد أص وحر السلد هدت وسرت جد من عملا تسمي لبالك أكنت إليه wato wanda yake suna zuwa mura'afai ga su lazumai amma suke zuwa sabanin tsari wanda suke zuwa da fuska daya an faɗa cewa 28 ne kukon na 28 ɗin shi ne wannan kasfat ɗin kasfatin na batu taguwa ta yi kiwo ta yi kiwo ta kusu ake cewa sabanin tsari inda ya zurta tsari sai a ce ta kusu ta kusu to an gama wannan 28 din sai nau'i na biyu wanda su ma a wannan littafin ya kawo guda goma sha takwas ne to da yake masu bincike sun ƙara bincikowa sun ƙara guda takwas a kai sai ya koma guda 26 shi wannan nau'in na biyu 26 kamar yadda wancan na farkon wanda shi ya faɗi 28 masu bincike sun binciko sun ƙaro fi'ilai goma sha takwas shi yasa suka kai 46 wa'annan kuma suka kai 26 gaba ɗaya guda 72 ne fa'ala wadda take mura'afa wadda take lazima amma ya zamo ta fita daga tsari guda arba'in da shida a cikinsu sun fita daga tsarin gaba daya ba a ji sun zo da tsarin ba guda ishirin da shida ko a ciki sun an ji sun zo da tsarin sun zo kuma bisa sabanin tsarin to yanzu dai wanda suka zo bisa sabanin tsarin za a faɗa a nan yace wa'i wajahai sadda ka kiyayo fuska biyu a cikin sadda wa'i ikin fili amri ne yana cikin filai aure wanda suke zuwa bisa harafi daya wanda yake an faɗa wajen guda goma sha tara ne ko a filai amri da suka zo bisa harafi daya wa'i ka kiyaye amri ne daga wa'aya'i ka kiyaye waje haifuka biyu a cikin sadda sadda ne ma'ana a arara ko a shahadi wace to fa'ala ce wadda take mura'afa ga ta kuma lazima amma a murari'inta an ji ya siddu ya siddu bisa kiyasi kenan an ji kuma ya suddu sabanin kiyasi ita wannan sadda din iri biyu ce ko iri uku ma akwai sadda bi waje bi ma'ana a arara akwai sadda an bi ma'ana ta naha ya yi nesa da shi akwai sadda kuma bi ma'ana kaffahu an kaza ya kame shi daga yin wani abu ko ya tsare shi daga mana'ahu min kaza to ita da take zuwa mai ma'anar mana'a tana zuwa da fuska ɗaya ne kawai ya suddu ake faɗa saboda ita dama muta'adda ce ana faɗarta ne bisa tsari bisa kiyasi ya suddu gashi a qur'ani wa innahum la yasuddunahum an sabili wannan sanda ce wadda ba a cewa ya suddu a ciki sai dai ya suddu la yasuddunahum an sabili wa yasibuna annahum muhtaduna to akwai sadda ko ma'ana a arara kamar ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa ko kuma walamma ruri babnu maryama masalan idza muka minhu yasuddun to wannan yana zuwa da fuska biyu ita ce saddar da take zuwa da fuska biyu lazuma ce amma an ji a cikin ta yasuddu bisa kiyasi bisa tsari an yi kuma ya suddo sabanin tsari to a sadda wa assa haka nan assan naftu assan naftu iri ya yawaita a waje daya ciyawa ta yawa a waje daya ko assa sha'aru gashi ya yawa a waje daya fa huwa asisun sai ce asisun a sifa mushabbaharsa yana daga gare shi fadin imrul qaisi asisun ka jinwin na halatil muta'assili asisun ka kilwin na halatul muta'assili a mu'allaka sa asisun wato gashin wanda yake ya taru waje ɗaya ka kilwin na halatti kamar zarbar da rino almutaakkilin ya shiga cikin junansa to a asa sha'ar ko asa nafsu ya isu bisa kiyasi ko ya usu sabanin kiyasi wa harra saldo haka nan harra saldo harra saldo ya hirru dutse ya faɗo to ana cewa ya hirru akan ce kuma ya hirru amma dai a ce ya hirru shi a wannan ya fi yawa shi ya sa duk makarantar nan guda bakwai suka gamu bisa karanta shi da ya hero a fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ya hirruna lil azqan yabkun wa ya hirruna makarantar nan bakwai ba wanda ya karanta shi ya horo amma dai haka din ma ya zo a cikinsa a ce ya horo ya horo harra ya horo to wa harra saldu haddat haka nan haddatil mar'atu haddatil mara'atu mace ta yi mummunan kama saboda ta rasa miji ko ta rasa wani wato ta shiga halin ta kaba to ana cewa ta huddu ko ta hiddu abin da yasa yake bance shi da haddat don a fidda haddar zaniya haddar zaniya matsala yawa mazinaci haddi to wannan murari'in ya huddu ake cewa ko hadda shay'a ya fidda iyakar abu to shi ma wannan ya huddu ake cewa amma haddatul mar'atu shine wanda yake lazimi kuma aka ji fuska biyu a murari'insa ya huddu da kuma ya huddu wasarrat haka nan kuma sarratul ainu ta ko ta idanu ta zub da ruwa ruwan wato idanu ruwanta yayi yawa ko sarratin naƙatu idanu an taguwa nonanta ya fito da yawa to ana cewa ta sirru bisa kiyasi ko ta sirru saɓanin kiyasi wa jadda man amila sai kuma jadda wato shi wannan sarratin akwai wanda yake zuwa muta'addi to shi wannan murari'in ya sirru ake cewa ana cewa sarrat turaba ya zuba turbaya ta wannan ya sirru ake cewa bai zo da ya sirru ba ya zo masa tsari kenan jadda man amila hakanan kuma jadda ne na shida a wannan babin shine jadda man amila wanda ya aiki ya yi kokari to a murarin ana cewa ya jiddu bisa tsari ana cewa kuma ya jiddu sabanin tsari abin da yasa ya ɗance shi da jadda man amila ya kawo man amila saboda ya fidda jadda samara akwai jaddar samara ya yanke 'ya'yan itatuwa to wannan muta'addi ne kuma daman shi a murari in sa fuska ɗaya ne ya juddu bisa tsari ya juddu jaddar samara ya juddu ya yanke 'ya'yan itatuwa yana yanke su hakanan kuma dan ya fidda jadda fi ainin nasi ya yi girma a idanun mutane mutane suna dubansa da kima ana cewa jadda fi a ayyunin nasi ya yi girma a idanun mutane ya jiddu shi wannan murari in yana zuwa bisa tsari ne ya jiddu ake cewa ba a je ya jiddu a ciki ba haka nan jadda sau ba tufafi ya zama sabo ya sabunta to shi ma ya jiddu ake cewa shi yasa jadda din nan yakan zo da wajen ma'ana hudu akwai guda ɗaya wanda yake muta'addi ne guda uku ko duk lazimai ne to a cikin guda uku da suke lazimai a ma'ana biyu yana zuwa bisa tsari a ma'ana ɗaya ne yakan zo bisa tsari yakan zo kuma bisa basa sabanin tsari shi ne jaddaman anila wanda ya aiki ya yi kokari a wannan kenan an faɗi filai guda shida a cikin sha takwas saura sha biyu kenan yanzu muke nema nan gaba a yanda shi ya kawo guda goma sha takwas ba sai sake ne ta baitin misali yana da tafiloli guda takwas ko tunda a baharul basidi ne a zihafan da muka karanta a ilimin mu na arore zihafi nawa ne zai iya shigarwa tafilolin nan iri biyu da suke cikin baharin nan da fa'ilun da mustaf'ilun zihafi nawa ne hablu zai shiga ko kowanne kuma zai iya shiga wa fa'ilun din zai iya shiga wa mustaf'ilun zai shiga wa fa'ilun a ce fa'ilun zai shiga wa mustaf'ilun a ce mutaf'ilun sai kuma wanne ɗaya zai iya shigar wa mustaf'ilun mustaf'ilun sai wanne kuma mustaf'ilun ya shiga zai koma mustaf'ilun sai a mai da shi mustaf'ilun in ɗayan ya shiga sai wanne hazalu ko ne hazalu shi ne a haɗa ai ba hazalu bane yake shiga habalu waɗayyuka ba adala habani habalu habalu ne ya zamo muta'ilun sai mai da shi fa'alatu to yanzu tabilolin nan guda takwas sun kubuta ko akwai wadda zai hafi ya shigarwa kasar kaza ta samu kubuta kenan ko ba abin da ya taba ta wa'iwaj wa'iwaj ra'ilun menene ya afko a nan ko ba habanu ya afko wa'iwaj fa'ilun hai sadda asa asko ya katar ila kenan wa'i wat shi ne fa'ilun hai sadda as mustaf'ilun shi ma ya samu kubuta ko ya samu kubuta sai sa wa har fa'ilu dama wannan ai masa habin wajibi ne tunda baharul basiri baya zuwa ta ne sai dai ya zo wafi tafila da yake ta zo ta aru ta zo a rura dole a ta gamu da habanu sai wanne rasaldu rasaldu had mustafilu ita ma ta samu kubuta ko rasaldu har sai raddat wandat wasar fa'ilun shi ma ita wannan ta samu kuma ta ita ma habrin bai shiga mata ba rat rat jaddaman rat jaddaman mustas'ilun ita ma ta samu kuma ta ko amila fa'ilun ita ma wannan an mata habanu ta zamo mahabuna shi yasa guda biyu ne kawai suka samu hablu kenan ko su a ko guda uku kai ko guda uku da ta arura da ta rarbin sai kuma ɗaya a hasho da ita ma ta samu hablu amma dai duk mustafilun din ta zo kubutacciya ko ba mustafilun a ciki da yake ta samu wani zihafi ya shiga mata fa'ilun din ce guda uku a ciki suka zo duk da habanu guda ɗaya ce ta zo ba habanu to a sai muka fi ga wani muka ودرت ودرت جم شبه سان جم شبه سان أن نفحت وشذ شه أيده لا ترت ودرت ودرت جم شبه سان أن نفحت وشذ شه أيده لا ترت ودرت ودرت جمع شبه سا من أن فخت وشذا شها أي بخلا ترت ودرت ودرت جمع شبه سا من أن فخت وشذا شها أي بخلا ana bayani akan fi'ilan da suka zo mura'afai fa'ala mura'afa wadda take lazima amma kuma murari inta yake zuwa bisa fuska biyu ya zo bisa tsari shine ya kawo shi bisa tsawon ya tsilo ko ya zo bisa sabanin tsari ya fita daga kiyasi shine a kawo shi bisa awon ya tsilo an faɗa su wa'annan fi'ilan a wannan littafin ya kawo guda goma sha takwas ne a jiya an faɗi guda shida saura guda goma sha biyu yanzu a wannan baitin ya ambaci har guda tara ya ambaci fi'ilai tara a cikin sha biyun da suka rai saura uku kenan kawai ya ce tarrat yana daga fi'ilan da sukan zo da fuska biyu tarrat yadu hannu ta yi